إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وعلى آله وأصحابه الذين ثبتوا على لا إله إلا الله قولا وعملا سلوكا ومعايشة دعوة وجهادا وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اعلموا أنه ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل لا إله إلا الله ومن أجلها خلق الخلق وبعث الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ولعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى خلق الثقلين الجن والإنس لقوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عباد الله لم يحدد الغاية من خلق الإنسان دين مثل الإسلام ولا كتاب مثل القرآن ولا منهج مثل السنة فقد وجد فيها الإجابة المفصلة الشافية الكافية عن الأسئلة الثلاثة المحيرة للعقول والأفهام أين كان الخلق قبل إيجادهم ولماذا وجدوا وما المصير بعد الموت إخوتي في الله يقول الله عز وجل عن الاستفسار الأول بعد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقال سبحانه وتعالى عن الثاني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال عن الثالث وإلى الله المصير وإليه ترجع وإليه يرجع الأمر كله ثم قال بعد ذكر مراحل خلق الإنسان ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد قادت هذه الإجابات الثلاثة كثيرا من الناس إلى الإسلام بعد كثير من الحيرة والتخبط والتيه بين العقائد الباطلة وأقوال المفكرين والفلاسفة عباد الله إن مما يزيد الإيمان ويحبب العبد إلى ربه ويجذبه إلى عبادته معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وسنقف في هذه الدقائق المباركات مع صفتين عظيمتين من صفاته العلى ألا وهما صفتا العلم والرزق أحبتي في الله علمه سبحانه وتعالى ما علمه كلماته ما كلماته حكمه ما حكمه والله العليم الخبير يعلم ما كان وما يقول وهو بكل شيء عليم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ومن علمه كذلك كما ورد في القرآن قل لو كان البحر امدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم أيها المسلمون رزقه ما رزقه خزائنه ما خزائنه يقول تعالى ولله خزائن السماوات والأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثبت عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يرضيه عن ربه عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر عباد الله إن من الأخطاء الاعتقادية الشائعة بيننا نسبة الأمطار إلى الظواهر الطبيعية والثقة والثقة, والثقة الأعمياء بأقوال الفلكيين والخبراء رغم معرفة الناس بأنهم يبنون أقوالهم على اجتهادات وحسابات قد تصيب وقد تخطئ وقد أنكر القرآن ذلك على المشركين فقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول المفسرون وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به فتنسبون المطر إلى النوم فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ألا فانسبوا إلى ربكم النعم كافة وهو الخالق المتصرف في الكون لا يقدر على ذلك أحد ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قلت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka bayan Allah Allah yana faɗa cikin littafinsa shine Allah wanda ake bautata masa cikin ƙauna da kaskantar da kai wanda ba shi da abokin wanda babu wanda ya cancanci bauta sai shi subhanahu wa ta'ala masanin abin da ya fagu da abin da ya ɓuya shi ne mai rahama yalwatacciya da ta gama kowa da komai shi ne mai kiɓantacciyar rahama da za ta shafi mominai Allah maɗaukakin sarki shi ne mai tsarki shi ne mai amintarwa kuma shi ne amincin subhanahu wa ta'ala salam sannan shi ne mai tankwarawa shi ne mai ƙarin girma Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ira da mace tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake faɗa duk wanda yake la ilaha illallah yana mai tsantsanta niyya daga zuciyarsa ya shiga aljanna ira da amince su tabbata ga alayen annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai waɗanda suka tabbata akan la ilaha illallah cikin faɗi da aiki suka tabbata akan la ilaha illallah a cikin halayensu da kuma rayuwa la ilaha illallah ta kasance a cikin da'awarsu da kuma gwagwarmayarsu wajen tabbatar da addinin Allah bayan haka bayan Allah mu sani lalle sammai da ƙasai ba su tsayu ba sai saboda la'ilaha illallah saboda wannan kalma ta attaqwa kalimatu tauhid Allah madaukakin sarki ya halicci halittu saboda wannan kalma kuma tsayi da ita aiwatar da ita a cikin rayuwa da rayuwa gurgudun abin da ta kunsa Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni saboda ita Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai kuma saboda abota wa Allah madaukakin sarki da kadai ta cikin bauta saboda la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya halitti nauyaya guda biyu mutane da aljanu Allah yana faɗa ban halitti aljanu da mutane ba sai dan su bautata mu bana fatan samu na arziki daga gare su sannan bana buri bana fatan su ciyar da ni lalle Allah madaukakin sarki shine cikakken mawadaci mai azurtawa kuma shine ma'abucin karfi mai tsanani bayan Allah ba a samu wani addini ba da ya iyakance dalilin halittar mutane ko kuma manufa haka ba a samu wani littafi ba kamar alkur'ani da ya ambaci manufar halittar mutane ba a samu wani tafarki ba da ya kai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam tsabtatacciya wajen bayani akan manufar da ta sa Allah madaukakin sarki ya halicci mutane shi yasa akwai tambayoyi guda uku da suke rikita mutane tun daga farkon duniya har zuwa yau ma'ana tun lokacin da aka sauka da kai tafarki na tauhidi a zamanin na farko daga annabi adam annabi adam zuwa lokacin da fitra ta gurbace akwai tambayoyi da suke rikita mutane har a cikin wannan zamanin namu musulmi yana da amsoshi a kansu tambayoyin su ne ina mutane suka kasance gabanin a halife su sannan saboda me aka halicce su me suka zo yi a wannan duniya bayan wannan gida na duniya bayan mutuwa kuma ina za a tafi sannan me zai kasance bayan mutuwa za a tashi ko ba za a tashi ba akwai sakamako ko babu Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ya ba mu amsa akan waɗannan ababe haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunnarsa amma da yawa daga cikin mutane waɗanda ba musulmai ba suna cikin rudani ba sa sanin amsoshin waɗannan kuma jin amsoshinsu daga musulmai cikin alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amsoshi na shari'a da waɗanda suke komawa zuwa ga hankali ya sa da yawa daga cikin waɗanda ba musulmai ba suka karɓi addinin musulunci dangane da tambaya ta farko Allah madaukakin sarki yake cewa hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr shay'an madhkura shin wani lokaci bai zo mutum ba wani zamani bai shuɗe ba ga mutum da bai kasance wani abin ambato ba wannan gabanin halitta kenan a samu hadisai masu tarin yawa da suka yi mana bayani akan alamun zar wato waccan duniya da mutane suka kasance a cikin ta gabanin Allah maɗaukakin sarki ya kaddara haihuwarsu da kuma shigowarsu duniya sannan dangane da tambaya ta biyu me mutane suka zo yi a duniya alƙur'ani ya ba da amsoshi Allah yake fada ban halicci aljanu da mutane ba sai dan saboda kamu a wani waje yace wama khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma la'ibin yace afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un ayahsabu al-insanu an yutraka suda yanzu mutun yana zato yana tsammani ne haka za a bar shi karatu kawai yazo ya rayu ya ci ya sha da sauran ababe ya fadi ya mutu babu sakamako babu umarni babu hani babu wuta babu aljanna Allah madaukakin sarki yace a can wani waje Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake kansa ma a barin jingina mai irin wannan tunanin mutum ma ya yi tunanin haka aka ce ya jingina wa mahalicinsa bai dace bai ce fa ta'ala Allahu al-malikul haq Allah sarki na gaskiya ya tsarkaka ya ɗaukaka a barin jingina mai irin waɗannan tunanin tunani Allah maɗaukakin sarki shi ya Allah maɗaukakin sarki bayan ya ambaci matakai na halittar mutane yake cewa sun mai innakum ba'da zalika lamayyitun bayan hakan kun rayu za ku mutu kuma innakum yawmal qiyamati tub'atun sa'annan lalle ku ranar tashin alkiyama za a tashe ku bayan mutuwa Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu to mutum ba zai samu amsa ba gamsashiya dangane da irin waɗannan tambayoyi sai a cikin littafin Allah da kuma sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza kamar yadda aka ji wasu da suka ji amsoshi da alkur'ani ya bayar domin duka babu wata amsa da zaka samu gamsashi akan irin waɗannan sauran duka in hum illa yakhrusun duka tunane-tunane ake yi rajman bil ghaibi ake yi kawai wancan zai yi tunani masanin falsafa wancan masanin kaza wannan mai tunani kaza zai faɗi abin da yake so amsoshin da ba za su iya gamsar da mutane ba ba an ka koma cikin alkur'ani nan ne zaka samu waraka ina aka kasance me aka zo yi sannan me zai faru bayan rayuwa da mutuwa bayan Allah yana daga cikin abin da zai ƙara imani kamar yadda malamai na tauhidi suka yi bayani zai ƙara soyayya tabawa zuwa ga ubangijinsa sannan ya dace zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki sanin sunayen Allah subhanahu wataala da ababen da suka kunsa na sifofi da aikace aikacen Allah madaukakin sarki a yan waɗannan dakikoki a mambaci misalin guda biyu daga cikin sifofi na Allah madaukakin sarki akwai siffa ta ilimi da kuma siffa ta arziki da uwana masu daraja ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin tsiya yake subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani ba kaman ilimi bane na sauran halittu Allah madaukakin sarki shine al-alimul khabir masani gwani sannan mai labartawa wanda ya san cikin abu da kuma wajen abu Allah madaukakin sarki a wani waje yake ce mana ya san ka'incin idanu da abin da kira zake koyewa wani waje Allah madaukakin sarki ya ce mana ya san asirra abinda aka sirranta tsakanin wasu mutum biyu ko wasu mutane tsiraru wa akhfa Allah madaukakin sarki ya san abin da yake sirri koya shine abin da yake cikin zuciya ko dan uwanka baka fadawa ba ko matarka ko wani da yake kusa da kai wannan shi yake cewa akhfa subhanahu wataala ya san da shi wani waje subhanahu wataala yace a makullai ko mabudai na gaibu a wajen Allah madaukakin sarki suke la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san yake sanin su sai shi subhanahu wa ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr shi ilimi na Allah yana sanar da abin da yake kan tudu da abin da yake cikin kogi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wa na'am na ganyen itatuwa da zai faɗi face Allah madaukakin sarki ya san da su wala habbatin fi zulumatil ardi haka babu wata ƙwayar komayya a cikin dukkan ƙasa wala ratubin babu wani danyen abu wala yabisin babu busashe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafin nan bayyananne lawful mahfuz an ba da labarin sa yadda zai kasance farkon sa har zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki da tudun Allah madaukakin sarki ya ba mu labari tun ƙarshen suratul maryam da kuma cikin suratul luqman ya ilimi na Allah madaukakin sarki yake an kusanto mana da shi don mutum ya ɗebe tsammani akan karadewa da ilimi akan karadewa da sani da ilimi na Allah madaukakin sarki yace kullu kana al-bahru midadan zuwa karshe da can walau annama fil ardi min shajaratin aqlam abinda waɗannan ayoyi biyu suka kunsa Allah madaukakin sarki yace da duk abin da yake cikin duniyar nan na itatuwa za a fere su kuma alƙalami duk wani ruwa duk wani ruwa da yake doron ƙasa za a maida shi tawada dinga daukan alƙaluman nan ana rubuta ilimi na Allah da kalmomi na Allah da hikimomin Allah subhanahu wataala da ba za su kare ba sai wannan kogin na duniya ga baki ɗaya ruwa ya ƙare da ya koma tawada sannan itatuwan nan wannan sauran itatuwa da aka fere suka koma alƙaluma su ma duk sai sun ƙare kalmomin Allah madaukakin sarki ba a rubuta komai ba Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu dangane da arziki na Allah subhanahu wata'ala da taskokin arziki da suke wajensa subhanahu wata'ala yake cewa walillahi khaza'inus samawati wal ard na Allah ne mallakarsa ce da yi tarayya da kowa ba taskokin sammai da kuma ƙasa walillahi akwai can lahu maqalidu as-samawati wal ard da sauran ababe da Allah madaukakin sarki ya ambata sannan Allah madaukakin sarki ce abin da yake wajen ku yan fadu mai karewa ne kuma inda Allah ba wanda yake wajen Allah madaukakin sarki shine wanda zai wazo a cikin arziki na Allah madaukakin sarki aka dauki daya a cikin 100 saura 100 amma arziki na da nawa da naka da sauran mutane in aka dau daya a cikin ɗari saura casa'in da tara haka za a yi ta ɗiba har ya kare amma na Allah madaukakin sarki la amma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha duk wani abu da yake dindike da doran kasa arzikin sa yana ga Allah madaukakin sarki ina duk wanda ya ci ko ya sha ko ya koshi dabba ko mutum ko aljan kuma menene Allah madaukakin sarki shi ya azurta shi motsin da yayi na samowa wannan sababi ne kawai akwai miliyoyi sun yi irin wannan motsin ba su samu ba saboda haka Allah madaukakin sarki shi yake ciyar da mutane shi yake shayar da su shi yake kula da su shi yake lura da su shi yasa aka ce mai ar-rabbu mai reno da ni'imomin sa subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu yazo cikin hadisi a wajen Imam Muslim Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin al-hadith al-qudsi sakon da yake isarwa daga ubangijinsa kai tsaye sallallahu alaihi wasallam yake faɗa law anna awwalakum وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يتي يا كوباينا da ashe na farkonku da na ƙarshe mutanenku da aljanu qamu fi sa'idin wahidin za su tsaya a wata farfajiya guda ɗaya fili guda fasaluni dukkanku tun daga annabi adam zuwa mutum na ƙarshe tun daga kan aljani na farko zuwa na ƙarshe ya ce a tsaya a farfajiya ɗaya a roƙi Allah maɗaukakin sarki kowa ya yi burin da zai na abin da yake so Allah ya ba shi subhanahu wa ta'ala ya ce fa sa'alu ne fa a akwaitu kulla wahidin matsaladahu zan ba kowa abin da ya roƙa kowa za a ba shi abin da ya roƙa duk irin burin da kai kuma dukkan mutane da dukkan aljanu da Allah ya halitta ya ce ma na fasa zalika min ma'indi wannan ba zai tawaye komai ba cikin abin da yake wajena na taskokin arziki sai mana misalin da zamu iya fahimta illa kama yanqusul mikhyatu sai dai abinda allura za ta iya raga idan udkhila al-bahr in aka sanya a cikin kogi a sata a fitar da ita za ta rage wani abubu abinda za ta rage aka ce misali aka mana wani zai iya zuwa ya ce maka za ta rage wani abu ai tunda an sa an fitar wani abu zai rago to aka ce subhanahu wataala yana mana misali da abinda kwakwalan mu za su iya dauka domin misali ana maka shine da wani abu da ka sani domin ka gano wani abu da baka sani ba amma arziki na Allah madaukakin sarki baya karewa yadda yake tun daga farko haka yake har yanzu haka zai ci gaba da wanzuwa domin siffofi ne na Allah subhanahu wataala da suke tare da shi Allah ya shirye da mu ya zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari ma Muslim ya sake fitarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum ma anfaqa Allah mudh khalaqa as-samawati wal ard shin ba ku ga abin da Allah ya ciyar ba tun lokacin da ya halitta sammai da kasai yake siyarwa mutane da aljanu dabbobi kwari tsirrai da komai ya ce wannan bai rage komai ba daga cikin abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah yana daga cikin abin da ya yaɗu a tsakankaninmu na kuskure a cikin irin waɗannan kwanaki shi ne jingina samun ni'ima ta ruwan sama zuwa ga wasu ababe da ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wani lokaci muna faɗa ba tare da mun san girman irin waɗannan kalmomin ba ko kuma maganganu da muke furtawa sannan kuma da yadda makauniyar yadda dangane da abin da waɗanda ake kira masana suke faɗa kuma ka za a yi ruwa yau za a yi ruwa gobe ba za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza abin da aka faɗa idan yana madogara zuwa ga ilimi baka isa ka karyata ba mutum ba zai karyata ba amma mutum ba zai fi yadda da abin da ake faɗa ba sama da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi labari ko kuma sama da abin da ya sani waɗanda ake kira masana suna haɗa nan da can ne su yi istihadi sannan suna haɗawa da abin da suka sani a baya su sake yin hasashen gaba ma Allah madaukakin sarki ya ba ka labari da ababen da suke ƙi saboda haka mutum ya fi sakankancewa da labari na Allah madaukakin sarki sama da da duk wani labari da wani zai zo ya bashi domin so nawa za a ce ma za a yi ba a yi ba so nawa za a ce maka ba za a yi ba Allah subhanahu wataala ya kawo shi irin waɗannan ababe kamar sauran istihadi ne da mutane suke yi sai a yi abin da malamai suke kira ina a ɗeba kewa da shi saboda haka in kana da wata hidima idan aka ce maka ana tsammanin za a yi ruwa kaga ka san yadda za ka daidaita amma ba ya kasance mutum yana da yadda da irin wannan har ya kore wasu ababe da suka zo a cikin alkur'ani ko sunna ba wannan kuskure ne mutum ya ɗeba kewa da wannan ilimi ne ba za a ƙaryata ba yana da dokokinsa yana da kaza da kaza na shi kuma istihadi ne amma kamar yadda aka kira istihad domin shi ma bai isa ce maka wallahi dole dole wannan abin sai ya auku ba wannan sai ya faru mu sani a cikin alqur'ani mushrikai da larabawa sun kasance suna jingina saukar ruwan sama zuwa ga taurari nauyi Allah madaukakin sarki ya musu raddi afa bi hadha alhadith antum mudhinuna wa taj'aluna rizqakum annakum tukadibun yace wa taj'aluna rizqakum suka ce shukrakum kuna sanya godiyar da za ku yi wa Allah madaukakin sarki bayan wannan ni'ima ta ruwa wanda shine tushen arziki annakum tukadzibuna sai ku koma kuma kuna karyatawa malaman tafsiri suka ce kuna sanya godiya da za ku yi akan arziki da Allah madaukakin sarki ya muku da sauran ni'imomi cewar kuna karyatawa karyatawa a cikin wannan ayar shine ka jingina waɗannan ni'imomi na Allah madaukakin sarki ruwan sama ko waninsa zuwa ga wani ko wasu ko kuma wasu ababe da suke faruwa a cikin dabi'a a waɗannan alamu ne Allah maɗaukacin sarki sanya mana tasowar iska haɗuwar giragizai da sauransu Allah zai iya kawo ruwan ba tare da waɗannan ba idan ya so subhanahu wa ta'ala shi sababi wani lokacin Allah maɗaukacin sarki ya so sai sababin ya zo sannan ka ga musabbab natijarsa ba ta zo ba wani lokaci kuma ba sai ka ga kaman babu sababin ma Allah maɗaukacin sarki sai ya kawo abin da ake nema so nawa za ka ji ruwa ya zuba ba tare da mutane sun auna ba ba tare da sun san ma akwai wani abu ba yasa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan cike da wannan mun a nuna maka cewa sababi ba koyaushe ne yake aiki ba Nabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya kaddara an sanya wuka a wujinsa an gurza amma an sanya shi a cikin wuta afwan an sanya shi a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya sanya wuta sababi ne na kuna da kuma halakar ababe da aka jefa a ciki amma ko tufafin da yake jikinsa bai kone ba irin waɗannan ababen suna da yawa saboda haka ba dole ne dan sababi ya kasance ba dole sai an samu musabbabi wato shine abin da sababin zai haifar dan kaga girage zai kace ta ruwa dan an yi kaza a ce maka sai an yi kaza dan kaza ya faru a ce ma dole sai kaza ya faru Allah madaukakin sarki ba a mai dole fa'alu lima yuri saboda haka kira ne zuwa ga sai ta tunanin mu zuwa ga kada mu zalunci a cikin tauhidi domin yana daga cikin zalunci abinda Allah madaukakin sarki ya halitta ka dingina wani ni'ima ta Allah madaukakin sarki a sake dingina wa wasu ababe Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya kara mana ya famu ikon tabbatar da tauhidi ingantacce nagartacce a cikin zakatan mu shine uwar kudi idan mutum ya kuskure a kai shine fa kuskuren da ba a iya gyarawa Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ya daidaita mana al'amura a cikin wannan ƙasa Allah ya ɗauka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya shirye da mu gaba ki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta